masu sauraro assalamu alaikum za ku saurari tafsirin alkur'ani mai gida wanda ke zo muku daga masallacin tsamiya mai kaji na sarawa godar inda malam abtukur abubakar ke jan baki yayin da malam sanusi shek ibrahim dan malam ke fassarawa a jiya mun kwana aya ta talatin da tara a cikin suratun nur a yanda yau za mu tashi aya ta arba'in a cikin wannan sura akar makallahu tafaddan mashkuran wa ma'ajura
بسم الله الرحمن الرحيم أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه من يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعدها فوق بالا إذا أخر يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya saki dawowa da mu a ci gaba tafsirin alqur'ani mai girma kamar da aka saba gabatarwa a wannan masallaci wanda yau ma Allah saki dawowa da mu mu dura inda ma kwana ajiya wanda har yanzu mana na cikin wannan sura mai girma suratul nur wanda ayo za mu tashi da Allah madaukakin sarki ke cewa a wanda bayan jiya Allah madaukakin sarki mun ji ayoyin da suka ayat ta gabata wanda Allah yake nuna mana watan sakamakon irin yanda aikin da waɗanda ba musulmi wanda ba su da imani zai kasancewa wato shine saboda tunda sun yi aiki amma an rasa sharadin karba aikin shine wannan sharadi na karba aiki shine ya zama mutum yana da imani da niyya cewa yayi niyya ne wato na aiki saboda yayi niyya ne na yi don Allah saboda haka sai zama tunda wanda ba musulmi ba an rasa ni an rasa watan sharadi na imani gare shi to sai zama aikin ba zai amfane shi a lahira ba amma dai a nan duniya ne ubangiji mu dauke sarki ba zai bashi sakamakon abin da ya aikata to shine har yanzu sai Allah ya ci gaba da bamu misalin su waɗanda aka kafire din waɗanda ba musulmi ba sai ubangiji mu dauke sarki yake cewa har yanzu aw ka zulumatin fi bahril lujiyyin ko kuma watan kaman wani duhu ne wanda shi wannan duhun fi baharil lujiyin yana a cikin wani kogi kuma kogin mai zurfin gaske kasan shi kan shi ruwa watan in mutum zai shiga ruwa masu zurfi sai a ce ya nutse a ciki to Allah zai tabbatar da ruwa din a can din watan duhu gare shi a ciki din to shi ne kica kaman kogi ne wanda yake mai zurfi ina jin ko da rami ne mutum shiga da wanda ba ruwa a ciki ba mai zurfi ai zai ga duhu ciki to shi ne sai Allah ce shi wannan kuma kogin ya ga shahu maujun waɗannan ruwan kuma watan wannan kogin kuma sai ga kunhuwa duk ya lullube shi irin kunhuwan da ake yi na ruwa min fawqihi maujun sannan hayyan saman wannan kunhuwan kuma ga wani kunhuwa bisa gare shi sannan min fawqihi sahabun shi kuma wannan kunhuwan na biyu din kuma sai ga girgije shi kuma ya lullube shi sama gare shi sai Allah ce zulumatun sai ya zama duhu ne ga yanan ba'dha fawqa ba'd sashi ne yana bisa ga sashi ma'ana shi ne zulmatul bahari ga duhu na kogi wa zulmatul mawjil awwal ga kuma wasan duhun wannan kunhon na farko sannan wa zulmatul thani ga kuma kunhon wannan watan ga duhun wannan kunhon na biyu da shi ma sannan wa zulmatul sahab ga kuma kunhwa na shi wannan girgije din kaga sai ya zama duhu ne bisa duhu sai ubangiji madauki sarki ya ce kuma gashi mutum ya kai idza akhraja yadahu idan ya fitar da hannu nai ma'ana ya mutu ya zo zai kalli hannun shi lami ya karya raha ko kusa ga ganin hannun nashi ma ba zai iya yi ba wai saboda tsanin duhun da ciki saboda in ka kula misali yanzu ko da cikin duhu daki ne mai duhu mutum zai shiga idan ka shiga kaga ba za ka iya ganin hannunka ba in dai ba an kunna haske ba to balle ga waɗannan duhai kala kala wani bisa wani wani bisa wani to nan Allah yana bada misalin kafirin sai Allah ya ce wa man lam yajil wa man lam yaj'alillahu lahu nuran lalle ko duk wanda Allah bai sanya haske gare shi ba fama lahu min nur hakika wannan mutumin babu yanda za a yi samu haske din shine ma'ana man lam yahdihi Allah duk wanda Allah bai shirye ba lam yahtadi lalle wannan mutumin ba zai zama shirye din ba to nan kaga ubangiji madauki sarki ya bada misali ne na watan su waɗanda aka kafirai din to da Allah ya ce ya bada wannan misali na awaka zulumatin fi bahar da juyi din nan daga shahu mawjin min foki mawjin min foki sahab to wannan aka ce malamai suka ce misali ne na zuciyar kafiri amma kafir wanda yake jahili shi ma bai san komai cikin kafircin ba ma sai ya zama watan yana rataye ne shi ma wasu ya kabiya cikin kafircin din don haka bai san halin wanda ka ja ne din zuwa ko bai san yana zai kai shi ba to misali ne ake bawa na kafiri wanda yake mabiyi shi ba kai na cikin cikin duhun jahilci yake a cikin kafircin ma sannan da ubangiji ya ce ga shahu maujin sayyidina abdullahi bin abbas radiyallahu anhu sai ya ce to wato tanan wurin kenan abinda yake zai kamawa kenan matsayin kaman a watan yace wannan ya ali bi zalika algishawatu ana nufin watan wannan ruhin nan ne da yake lullubewa allati ala qalbi wad ala alqalbi wadda ka lullubewa bisa ga zuciya wadda aka kafiri wasam'i kuma sannan ta lullube watan jin shi sai ya zama baya jin gaskiya wal basari kuma ta lullube ganin shi ba zai ga gaskiya ba shine ibn abbas radiyallahu anhu yace wannan aya tana kama da inda Allah madaukakin sarki yake cewa khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa daka ubangiji madaukakin sarki ya kulle zuciyoyin kafirai ba su ji na gaskiya da kuma ji na fahimta sannan ya kulle zuciyoyin su kenan ba su ba su sannan wa ala sam'ihim kunnuwansu shi ma an kulle su ba su ji ji na fahimta da ganewa wa ala absarihim gishawatan sannan idon su suma an samu su wani ruhi wanda ba su gane abin da yake gaskiya ba su ganin gaskiya balai kuma su yi aiki da ita sannan sai ubangiji madauki suke ce zulumatun fawqa ba'daha fawqa ba'd har yanzu a ubayy ibn ka'ab radiyallahu anhu shi kuma sai ya ce to anan shi kafiri fa huwa yataqallabu fi khamsatin min az-zulmi yace yana jujjuyawa kenan a cikin waɗansu da kwai ɗaiɗaiɗai har guda biyar ya ce na farko dai fa kalamuhu zulmatun ya ce shi kafirin na wanda ba musulmi ba wanda Allah ya ka da misali anan ya ce magana ta duhu ce wa amaluhu zulmatun aiki ne kuma duhu ne shi ma wa madkhaluhu zulmatun mashigar shi ita ma in ya mutu ita ma duhun ce wa makharajahu zulmatun kuma mafitar shi inda zai fita shi ma duhun ne wa masirahu yawmal qiyamati ila ila zulumati kuma har yanzu makoma ta yi an ga zuwa lahira shi mazu cikin duhun dare shine ilan nar zuwa wuta kenan haka wayu da ka'abin da imam suddi da rabi'u ibn anas haka su madu suka faɗa din cewa to wannan wato shine ake misali da misali da shi wannan kafiri din wanda Allah ya da wannan misali din saboda ubangiji mu dake sarki shine wanda yake yana shiryar da wanda ya so kuma kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya gwada haka din domin in ba manci ba za ku iya duba sai ku ga watan inda za ka gane Allah ne ka shiryar da wanda ya so da su sai na abakar siddiqu radiyallahu anhu da kuma sai na umaru sai na usmanu sai na aliyu da sauran dukkanin sahabban nan in ka kula fa zamani guda sun kai da su abu jahali zamani guda sun kai su da walid bin magira utubus bin rabi'a shaybus bin rabi'a da su uqbatu bin abi mu'ayyid da sauran manyan kafiran nan amma da yake Allah ne ka sanya haske ne ga wanda yake so to sai kaga sai Allah zabi wadannan sahabbai din su sun kai imani wadannan ga su ga annabi suna kallo ne fa shi ka basu wa'azi da kai yana kiransu a zo a imani amma su imani wasu yadda ba kaga wannan shine zai zaka gano cewa lalle Allah ne yake zaba wanda yaso da shirye da shi shi yasa da mutum ya ganshi a cikin musulunci ba abin da za sai ya gode ma Allah saboda ba hikima ce bace ba kuma karfi ne bane ba wayo ne bane Allah ne ya zabe shi kawai sai kaga mutum Allah ya bashi abun arfa sai dai mutum ya tashi gidansu a he shi gidan musulunci garin su duk musulmi ne a gare sai kaga wani can inda za ka wata garin nasu duk na kafirai ne da ba musulmi bane ba san menene ake ce musulunci ba sun muhimmanci ne ba to kaga wanda an musulmi ya tashi ya ga garin su bai ko can ba abin da ya san da shi ba musulunci sai dai mutum ta godiya ga Allah don haka alhamdulillah don haka wannan zabi ne na Allah kuma kaga kamar lokacin baya inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin wata addu'a yana roƙon Allah ya karfafi addinin musulunci da ɗaya daga cikin Umar din nan ka san akwai sayyidina Umar bin Khattabi akwai kuma shi Amru shi kuma wannan Abu Jahl ake cewa Amru din Amru bin Hisham sai annabi ya addu'a ce Allah ka karfi addinin musulunci da ɗaya daga cikin waɗanda jaruman mutane gana ka to da Allah ta sai ɗaya zaɓi shi sai na Umar bin Khattab ashe shine sai addu'a ta fada gare shi sai musulunta sai Abu Jahl ya musulunta shi kuma to kaga nan za ka gano ashe Allah ne wanda yake zaɓi in ya zaɓe mutum to shikenan sai dai kullun kaga mutum ya zama shiryayye in kuma Allah bai zaɓe mutum sai kaga wanda ba musulmi ba ya zaɗe ma cikin musulmi ya daɗe ya daɗe shekaru masu yawa cikin musulmi amma ga yake musulunta ne don Allah bai zaɓe shi ba wani kuma sai a ga ƙasar ta cikin waɗanda ba musulmi yake ba amma in Allah zaɓe shi kawai sai ya ji musulunci ya kaso sai a ga masu ya taɓi ɗa'ina ne zai taya musulunta ɗin sannan sai ya samu inda zai zuwa din sai ga yazo ya musulunta to wannan zabi ne wanda Allah subhanahu wataala yake yi don haka alhamdulillah ban gode ma Allah da ya samu daga cikin musulmi kuma muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan wannan musulunci har zuwa ga saduwar mu da mutuwa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai ubangiji mu dauki zirke ce alam tara ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون
a sai ubangiji madaukin sarki yace alam tara ai ka sani ka gani ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annallaha lalle Allah tabaraka wa ta'ala yusabbihu lahu man fis samawati duk wanda a cikin sammai yana yi ma ubangiji madaukin sarki tasbihi wal ardi haka nan duk abinda a cikin ƙasa shi ma yana mishi tasbihi a anan an ce duk abinda a cikin sammai da ƙasai suna yi ma Allah tasbihi amma kuma mutum ya sani nan ƙasa kuma akwai wanda ba su yi din koko tunda akwai wanda ba musulmi ba misali to ga ka'ida shi wajen ubangiji da wanda an musulmin da wanda ba musulmin ba dukkan su ma cikin biyayya Allah su ko ana so ko ba a so shi dai wanda an musulmi kaga yana biyayya ga Allah dau'an amma wanda aka kafiri ko shi kuma karha yake bin Allah din domin Allah ya dora mai wasu abubuwa wanda dole su yayi su din ko bai wa Allah su yayi su na farko dai Allah ya dora mai dole su yaje yunwa kuma ko bai wa Allah dole ya ci abinci ko kaga ya bi Allah watan karhan kenan sannan dole ne zai Allah ya dora mai dole sai ya shi kishirwa ko bai wa Allah dole sai ya sha ruwa dinnan kaga ya bi Allah akan cilas kenan sannan Allah ya dora mashi larura ta yin ba haya ko kuma hitsari shi ma ko bai wa Allah dole ji su kuma dole ta yi su din sannan kuma Allah ya dora mai ya ji bacci ko bai wa Allah dole sai ya kwanta ya baccin nan sannan Allah ya tashi kuma sai ya dora mai rashin lafiya ko bai sai ya janyi ba kanka ne ba dole sai ya ji ciwon nan to kaga kenan sun bi Allah ke na a matsayin karhan shi ko musulmi a matsayin ɗau'an cikin biyayya ko saboda haka sai ya zama amma su kan mala'iku sama kayan su mala'iku da ma sama a garin su eh dama nan kasa in ka ganin su dama wurin aiki sun ka can su garin su yana can sama haka nan kawai aiki ne haka mala'iku amma duka a sama suke din to su kan kaga su babu wani mala'ika wanda ake cewa makafi ne babu duk mala'iku gaba ɗaya su masu biyayya ne ga Allah la ya'suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'maruna ba su saba ma Allah duk abin da ya ba su umarni duk abin da Allah ce a yi take za su yi shi shi za ka samu mala'ika sai ya shekaru ma yana cikin sujada ko ruku'i bai taso ba saboda su ba su da aiki sai ibada eh ba su bacci ba su gajiya ba su ba su sannan ko aure ba su yi su ba abin da sun ka sani in ba ibadan nan ba kawai ita ce ko suke yi to kaga kuma sai Allah ya wakilta su kuma su ta mana hidima tunda kaga ni koyi ga sunan su ne ke ta yi mala'iku ne ga sunan suke ta mana komi ubangiji wadda ke zarce ya wakilta su tun daga ruwan saman nan da ake yi duka mala'iku ne Allah watan ya wakilta wadannan ayyukan gare su din eh shi yasa kace ana cewa fal mudabbirati amra to mala'ikun da suke tun daga ruwan sama da sauran arziki da sauran dukkan na abubuwa mutuwa da sauran duka sai zama mala'iku ne ubangiji wadda ke suke ya dora mu wadannan ayyukan kuma duk dan mu ne suke yi kuma kaga mu shiga aljanna kuma alhamdulillah insha Allah ko mu zo can din ba haka ko tunda wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin suna ta sallama salamun alaikum eh za su taba mutane sallama ko su mala'iku din kai da kawo suke ta yi a wurin mutum yana aljanna to kaga ubangiji wadakin sarki ya halicci mala'iku su ba su saba mashi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa dukkanin halitta duniya gaba ɗaya ta san ni annabi ne kuma ta yarda da haka nan kuma tana biyayya sai dai watan watan mutane da aljannu cikin su ɗaya ne aka samu waɗanda suka kafe cewa amma duk kowace ta yi imani don haka sai ya zama kenan watan su sama mala'iku gaba ɗayan su lalle in an kace dukkan su to suna tasbihi ne gaba ɗaya koyaushe koyaushe suna tasbihi to sannan sai zama a cikin ƙasa shi ma dukkan su na ubangiji wadda kirki yana so ya gwada mana duk dabbobin da aka bayan ƙasa da duk waɗansu abubuwa da bisa ga bayan ƙasa sun san da akwai ubangiji kuma suna tasbihi gare shi to shine na Allah yake cewa a watan duk abin da a cikin sammai da ƙasai suna yi ma Allah tasbihi sannan wa tsairu yace haka nan ka da tsuntsaye wato shine a baina sama'i wal ardi tsuntsaye da annan tsakanin sama da ƙasa safati wanda yake zaka gan suna suna masu shinhida fukafukin su to kullun sai Allah ce kowanne tun daga abubuwan da sama da ƙasa din gaba ɗayan su sai Allah ce to kullun dukkanin su qad alima salatahu shi Allah ya san tasbihin ya san sallar kala sallar da suka yi wa tasbihu kuma Allah ya san kala tasbihin da kowace dabba ta kai wasu malaman kuma sun ka ce ma'anar shi shine dai kullun kowanne daga cikin waɗanda abubuwan sama da ƙasa tun daga dabbobi da ƙwari da ƙomi ƙari alima salatahu ya san irin kalar sallar da yake kowane ƙwaro wata tasbiha kuma ya san kalar tasbihin da yake ma Allah subhanahu wataala to da haka sai ya zama dai nan ko ta yaya dai ne dai misali kaga dai ayat dai tana tabbatar mana duka suna yin tasbihi ga Allah subhanahu wataala to sai Allah ya ce wallahu haqiqa ubangiji madakin sarki alimun shi macikin sani ne bima yaf'aluna da duk abun da suke aikatawa din saboda haka duk abun da za a aikatawa duk da wanda mutane suke yi da wanda aljanu suke yi na ayyuka na kwarai ko ma marasa kyawu din da kuma waɗanda ƙwarin suke yi na ibada suke tasbihin da suke da sallar da suke yi gaba ɗaya duk Allah ce duniya san da shi kuma ba abin da ka koyuwa gare shi saboda shi ubangi wadakin sarki ilimin shi wata ya kewaye komi da sani gaba daya ya kewaye ko babu wani abu wanda baya cikin ilimin Allah komi na ciki saboda ka sai ya zama wata kwaro in a waje yake in a rami yake kuma komi karamci ne to Allah ya san da shi ya kuma Allah ne ka tasifin shi ka kula da komi na shi sannan dama za ga wato shi ne bambancin halitta Allah da duk wani fasaha da ake zuwa da ita ta zamani wanda ake yi da kere-kere su kama wannan kaga duk wanda zai kira su zai yi su ne fa amma daga nan za a kai lokacin da kuma shi kenan in sun karge sun kai wata uwa duniya bai san inda suke ba yanzu bai da gane halitta shi ko ubangiji in ya tashi halitta duk inda ta shiga ya sani duk inda take yana tare da ita ko huwa ma'akum aina ma kuntum saboda kai yana sane da ita kuma shine ga tasrifin ta to shine bambanci na ubangiji tabaraka wataala to nan sai Allah yake cewa to dukan waɗannan ne tsuntsayen gaba ɗaya duk Allah ya san tasbihar da suke yi kuma ko kuma cewa su kansu dukkan su sun san kala tasbihar da suke yi din نعم ولله ملك السماوات ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المسير
to sai ubangiji madaukin sarki yace walillahi mulku samawati kuma ku sani haƙiƙa mulkin sammai guda bakwai gaba ɗaya ga Allah yake wal ardi haka nan da mulkin ƙasai shi ma gaba ɗaya duk hannun shi yake shine khaza'in khaza'in al-matar wato shine wa taskoki na ruwan sama war rizq da kuma arziki wanda ba ta da kuma tsere-tseren da ake fitowa gaba ɗayansu duk ubangiji maɗaukin sarki shi ne wanda yake gudanar da waɗanda abubuwan da haka ruwan sama za ka ga ubangiji yana yin abubuwa amma iyaka dai sai Allah ya kawo asbabu kurum ne amma Allah shi ne ga tafiyar da komi sai Allah ya kawo watan shi kai mana ruwan sama amma sai a kawo giragizai sai a yi hadari saboda haka amma su giragizai nan ba su kayan ruwan ba ga hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ne kayan ruwan kamar yadda ka san wata Allah maɗaukin sarki shi ne wanda ka ƙosarwa shi ka sa ƙoshi amma kuma sai ya kawo daga cikin asbabu sai ya kawo abinci in sai ka ci abinci sannan sai ka ƙoshi ko haka nan kana jin kisa misali shi ma Allah ne ka ƙosarwa mutum ya ƙoshi da ruwa ya ji bai jin kisa amma kuma sai Allah ya kawo sabab shi ma sai ya zama sai ka sha ruwa ne sannan zaka ji ka ƙoshi to zai zama ubangiji madakin sarki kuma yana da iko da zai dan ko babu din to inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ne saboda haka da ya ce abin ya zama zai zama shikenan take to kaga tunda haka ne ubangiji madaukin sarki shine mulkin sammai sannan nan irin waɗannan ayoyi masu cewa Allah shine mamallakin sammai da ƙasai suna gwadin girman ƙarfin mulkin Allah ne ka san shi musamman mutum yana kallon in an ga cewa mai mulki ne sai ya gano ai kuwa nan yana da girma ko ba karami bane ko yau sai an ka ce ai mutum ya zama gwamnan jiha misali kaga a wannan lokacin kowa zai ta ganin girma da kima tai duk wanda zai faɗi zai faɗe sai ya ce mai girma gwamna ko ko kuma in shugaban ƙasa ne shi ma haka duk da inda mutum yake ya zama ya rika wani mukamin ba sai kaji an girma shi to saboda shi da adam yana ganin mulki yana da girma to shi Allah sai ya gwada to shi a kulafa nan in ka kula in misali sai a ce gwamna ne misali kaga wata jiha ce yake mulki in shugaban kasa ne wata kasa ce yake mulki ba ta duniya ba to amma ga girman da yake samu to shi kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala na sai gwada nashi karfin mulki shi ko ya fi karfin jiha daya ko local government daya ko kuma kasa daya ko nahiya daya misali to shi nashi da sama da ƙasa yake mulki don shi mulki nan ba ma har da ƙasa ba ma ƙasa ɗaya ba har da sama don nashi ne to kaga kenan kai mai kallon cewa mai mulki lalle abun tsoro ne ko abun girmamawa ne to ga wanda adda mamal ga wanda adda mulki wanda mulkin ma har ya wuce mulki don shi mulki ya wuce ma inda kake ba wannan ɗaya yake mulki ba har da in sama ka ruci shi ka mulki shi to shine sai ubangiji yana nuna cewa to shine fa mulkin gobe don ɗaya saboda kai mai ganin girman mulki to ka san to ga mai mulki to wanda babu mulki irin nashi kuma subhanahu wataala to shine na Allah yake tabbatar da cewa shine wanda yake mamallakin sammai da ƙasa shi yasa malamai suke cewa to akwai wani abu guda in mutum yana so ya ta aikata abin da yake so na masha akwai sharadi guda wanda da kayi shi duk abin da haka so sai ka take ta aikata na saba ma Allah ba ka shi kenan ba a ba komi sharadi ana abu guda ne kullun zaka kiyaye amma da ka kiyaye shi kenan ba da matsala menene wannan abu shine sai ka hita daga inda ƙasa Allah take kuma da inda ba saman Allah an fahimta da ka hita da cikin su ka teka da saba duk abin da ka ma sai kai ba mai kama kai ya ce me yasa kai in akwai mai cika wannan sharadin kaga da shi kenan da ya cika shi kenan shi ya samu yanci kaga bai yi wago to saboda haka Allah shine wanda yake mamallaki eh shine wanda yake mamallakin mulki ya mallaki kowa da komai sannan wa ila Allahil masiru zuwa ga Allah ne makoma gaba ɗaya take haka duka makoma in makoma ce daya na kawo misali ka shiga wani hali to in kana son ka samu mahita to duk dai zuwa ga Allah ne za ka koma wadin da ka koma ga Allah sai Allah ya baka mahita din in kuma an ce in an mutu ne shi ma an ka mutu kuma ga Allah duk dai za ka koma wadin a zo can ne a haɗu kuma da ubangiji tabaraka wa ta'ala zai masa da hisabi kowa da abin da ya haɗe ka ta da nan mai kyau da mara kyau to na'am ألم تر أن الله يدري سحابا ثم يؤلف بينه ثم يرى له ركاما فترى الودك يخرج من هلاله وينزل- يخرج من هلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار
a sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa alam tara ashe baka gani ba annallaha cewa shi Allah madaukin sarki yuzji sahaban shi da wanda yake yana kora giragizai ma'ana lokacin ru- kamar in za a yi ruwa kenan to Allah shi ne wanda yake yana kora waɗannan giragizai ai kana ganin giragizai dawa watsu suke sama ko kamin a gama hada hadari din ɗaya ɗaya suke ko ina kuma ka kalli wani iko na Allah watan ba kamar tsuntsaye suke ba ga su ga haikai ana ganin gare su ba amma haka Allah su kuma can sama suke ta gudana su amma ubangiji sai ya sa duk a takura su ta ko'ina a tattara su a zo su haɗu sannan sai su haɗu wuri guda sai ga hadari ya haɗu to Allah ya ce shi ne ke wannan aiki ne to da haka al'ayyuji sahaban sun mai yu'allifu bainahu sannan sai Allah ya haɗa tsakanin shi girgijin tsakanin wancan da wancan da wancan sai su su haɗu gaba ɗaya sai Allah ya haɗa su ni ɗaya sun mai ja'alhu rukaman sannan sai ubangiji madaukakin sarki ya sanya shi wani bisa wani shine ba'dhu fawqa ba'd sashin shi bisa ga sashi sai ga wani ya zo an zo wani bisa wani wani bisa wani, an zo an haɗu to daga nan sai ka gani fatar waraka sai ubangiji ya ce sai daga nan sai ka ga ruwan sama ya kharuju min khilalihi yana fita daga mafitayen shi don haka sai dai ka ga ruwan sama suna ta fita daga cikin su waɗannan giragizan kaga wato su waɗannan giragizan in za ka kalla sai ka ga misali yanayin wanda sai ka ga kawai ma kaga auduga sama ko ka auduga haka za ka gane su misali amma kuma ga su ɗauke da ruwa kuma kuma sannan ba a ganin wani wuri inda za a cewa gashi girgije ya dauko ruwa sun dan kucce mai go a'a suna nan dai sai an gama hada shi din yanda Allah yake so sannan haka ruwan nan kuma sun zuwode to wannan duk iko ne na Allah subhanahu wataala to shine Allah ya fata lalla waraka sai kaga ruwa watan ruwan sama ya khariju suna fita min khilalihi daga mafitayen shi watan daga cikin shi wannan girgije din sannan sai ubangiji ya ce wa yunazzilu minas sama'i min jibalin kuma Allah yana saukarwa daga sama yana saukarwa min jibalin yana saukar da watan wani sashi daga cikin duwatsuna fiha a cikin ita sama din ma'ana wai kankara ake nufi ai kaga kamar dutse take ko to shine ma'ana shine ma'ana mimbardin ko yace mimbardin na kankara wa ma'ana shine daga cikin sashen duwatsuna kenan na kankara kenan in Allah ya saukar da su waɗannan ruwan nan da wannan kankara din fa yusibu bihi man yasha'u sai ya samar da su ga wanda ya so wa yasrifu kuma ya juyar da shi ya amman yasha'u ga wanda ya so juyowa ga shi din ma'ana shine in ruwan saman ne sai kaga an yi ruwan saman sai Allah ya so wani wuri inda aka bukata ayi din sai ka kuma wani wani can ba ya so ba sai kaga cikin gari ma guda sai ayi haka nan ko sai kaga ai da wancan bangare wuri kaza ayi ruwa amma wancan bangaren ba ayi ruwa ba to shine Allah ce shi ne kai wannan din ko kuma wasu kuma sun ka ce ma'ana yana koma ne zuwa ga wannan kankara ake nufi din cewa Allah yana saukar da ita wannan kankara din tana saukowa daga sama kaga nan in ruwan sama din ne in an ka saukar da su a wani bangare kaga an saukar musu su matsayin rahama kenan to su kuma in kankara ce sai ya zama in an ka saukar da mutane gare ta su kuma ita wannan ba matsayin rahama ba ce matsayin wata azaba ce nan a- a- tunda in an ka saukar da kankara ta yi yawa da yawa tana tana tana barna ga shuka ai in za a yi ruwan kankara masu yawa sosai daga su barna take ga shuka to kaga in an kai ta haka ne din watan ta yi barna to shine sai aka ce in Allah ya saukar da in ana magana kankara ne a wurin to sai ya zama kenan kaga za ta zama wat- matsayin azaba ce da horarwa wadda Allah zai kila sanadiyar wani abu dan da ba ko tani ma a sa- duk abin da ka gani ya sami mutane mara kyau to dama daga gare su ne eh don haka ga a duk inda mu- aka ga wani abin kyau to daga bayi ne su ne sun ka jawo shi misali don haka sun aikata wani aikin da bai kamata ba to nan misali sai ya zama kaga in kankara ce Allah zai saka ta matsayin wata hukuma ne in kuma ruwan sama ake nufi to kaga duk wanda ya saba da shi ya san mai da ita a matsayin shi kuma rahama to sannan sai ubangiji wanda ke zai ce za ka ga watan ya kadu sana barki hasken walƙiyar watan shi wannan giragizar da wannan hadarin da aka yi din ya kusa ka gan shi ya zahabu bil absari kamar ya tahe da idon mutum ma'ana kamar in irin ka duba gani musamman da daddare in za a yi hadari an kai walƙiya irin ta yi farau din nan ko za ka ji kamar idon kamar ta ɗauki mai kai jiya hasken ta yan kai shi da haske din nan to shine Allah yake cewa ya kadu sana barki ya zahabu bil absar watan hasken wannan walƙiyar ya kusa ba ya tahe da idon mutum da ganin mutum watan idan idan an ka warka din sai Allah ya ce yuqallibu Allahu al-laila يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار
yanzu in ka aka duba kamar su waɗannan ruwan sama ɗin nan za ka ga ubangiji madakin sarki ya yi su ka ganan ga ruwa sun haɗo ringa har da ƙanƙara kuma ciki ma sai ga shi har da wuta don Allah ya haɗa ciki ita ce cewa ma'ana wannan walƙiya ɗin ka diba ga wani iko na Allah ya game duri guda da wuta da ruwa ga su kago sai an ka ce shi mutum ya hada wuta da ruwa ba su haduwa ba su haduwa dole ta ba ubangiji ba da ke sarki saboda cikakken ikon shi sai gashi ya hada tsakanin wuta da ruwa wuri daya to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce har yanzu yuqallibul lahu laila Allah shine wanda yake yana jujjuya dare wannan har da rana ya ati bi kullin minhuma ubangiji shine wanda yake yana zuwa da kowanne daga cikin su badal al-akhar ba bakin wani din don haka in dare yayi a wannan lokacin an kore rana kenan za ka ta tafi ba za ka ƙara ganin hasken rana ba sai kuma gobe ita kuma in ta fito za ta kawar da dare shi kuma haka za su yi ta wannan canto Allah ya ce dushi da ke yin wannan din kuma inda Allah ya kawo mana guda ɗaya daga cikin su shi kaɗai an ka shi da ba za mu ji daɗin rayuwa ba don yau inda an ci ai don rana aka yi gaba ɗaya ba a dare za a sha wahala gaskiya sosai kuma saboda mafi yawanci ɗan adam ya cika kwaɗai da yawa mafi yawanci bai cika ya tsaya huta ba musamman in ya san dai zai samu da aka yi an ka ce rana ɗaya ce sai haka mutu ya daba da ɗin aiki sai haka ya wuce wuce sai haka ya zama sai ma ya zama illa ga jikin shi to amma da Allah ya kawo dare ko kana so kana ji kana ganin in dare ya dole ka zo ka kwanta dole ka ga shi jikin dole ka bashi dama ya ɗauka kwanta a huta saboda ma kutan ana cewa shi jiki gangar jiki da ma tana buƙatar hutawa saboda suna da bambanci tsakanin shi jiki da kuma ruhin mutum rai ne don shi rai da shi bai gajiya inda za ka gane bai gajiya har yanzu ba taɓa samun wani mutum wanda taɓa gajiya da shi ɗa bai koko to ka gani amma shi jikin kaga ko shi an sani duk inda aikin da ya gaji bukata yake ya dan kwanta ya huta ko to shi adda to kaga sai ubangiji ya kawo dare sai ya zama duk irin abin da aikin ka in dai ba wanda ko san shi kalan nashin aikin na dare din bane misali sai a ce ga irin masu sana'a gadi misali kaga su irin waɗannan aikin suna ma dare ne amma suna kokari su kwanta kaga da rana to sai ya zama inda sai ya zama ubangiji wanda yake kawo rana in an ka ce ita kadai ce bayan kuma wannan akwai illar za ta yi mana har yanzu shine zahin nata cutar mana za a shi ma yanzu ko yanzu da aka sokawa ana dala ana rana ya aka dine ya kaɗan zo ana ɗaiwa ayyuka ana dawa ɗinan ko sai ka ga rana ta taɓa jama'a to sannan kuma sai ka kalla in ana zahin nan irin yadda rana in dare ya yi in ka zo ka kwanta a gida kana jin yadda zahi da rika tasowa daga ƙasa wai zahinta ne ga shi ya biyo ka cikin dare ana hadara a nan fa to yana da a ce ba ta wucewa ba a dare kenan amma ga shi tana bin ka cikin dare ɗin kuma zahin nata to kaga ashe yin ta ɗin rahama ne kwarai da gaske sannan kuma kaga mafi yawanci na bushewa abubuwa ba komi ne zai iya bushewa ba in ba rana din ba ba komi ba ne zai iya bushe ba in ba rana din sai ya gara da sannan zai iya bushewa din sannan kamar yadda muka taɓa bayanin cewa shi kansu shuki-shuki da aka yi in ba su gara na ba ma ba su yi su ma kuma in mutum yana so ya ƙara tabbatarwa ya samu wata babban inuwa ya shuka cikin ta ya gani sai kuma ya yi wata cikin rana gani ya suka ta ya kaga ba su ta daidai kana ganin ma dole wani wurin ma masu shuka na noma kaga za ga wata inno mai haka ta girma ma dole sai da ba ta haka nan ko an san ko an shuka ba za ta yi ba wai saboda ba ta ganin rana da da shi a dalili kaga ashe tana da muhimmanci sannan kuma ga shi ma daren shi ma shi kuma inda shi ma daren wani wani abu ne wanda yake muhimmanci domin wani abu ne wanda Allah ya kawo na sirrin mutane wanda na farko dai a wannan lokacin ne mutum zai kwanta ya huta kuma a wannan lokacin ne ma akwai waɗansu ayyuka wanda mutum kila ba maki yana so in ma in mai aiki ne na ibada wanda yana so ya shi a ɓoye ba tare da kowa ya gane shi ba kowa ya sani ba cikin dare sai tashi abin shi ba tare da kowa sani ba in ma wasu abubuwa ne musamman waɗanda da ya gashi ba da so Allah ba wanda mutum yana so ya aikata ko da Allah za ka zo ka samu wani ku zauna ku yi wani shawara ko wasu abubuwa da sauransu wanda amma kana son daga kai shi ba tare da kowa ganku misali abubuwa da ya gasu daban-daban to sai Allah ya kawo shi wannan dare ya zama sutura gaba yi gaba daya to kaga kowanne daga cikin su yana da muhimmanci to shine ubangiji na madauki suke ke cewa duk shi ya kawo waɗannan da daren da rana gaba ɗaya to Allah shine yake zuwa da suwa sai Allah ce kuma to lalle inna fi zalika hakika a cikin waɗanda jujjuyawa dare da rana ɗin kuma sai haka wani lokaci daren da ranar wani wani bi wani sai ya wani tsawo za a iya samun lokacin da za ka ga ranar ta hijirin tsawo wani bi kuma daren ya ranar tsawo in za ka duba za ka ga lokacin da ake zahi a wannan lokacin za ka ga cewa wata abin da ne a rana ta yawa dare bai da tsawo sosai in ana sanyi shi kuma za ka ga lokacin dare ya yawa rana ita kuma ba ta tsayi kwarai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa yace shi watan lokacin sanyi ash-shita'u rabiul mu'min yace shi lokacin sanyi din da yace to lokaci ne wanda yake na cin riban mu'mini yace saboda abinda addalili yace watan a tsala lailuhu faqabahu daren mutum zai tsawo da yawa sai mutum ya tashi ya salla ya kwana dai wanda ya kasu kuma ya tashi haya kiyamul layli sannan kuma wa qasura naharuhu fasamahu kuma rana gashi ita kuma ta zama ba ta da tsawo kwarai sai mutum ya azumi na nafila da sauki shi kuma kuma gashi ba ba ba kisa kuma kwarai ko ana sanyi din to kaga misali dukan su nan sai ya zama Allah yana bambanta wani lokaci wani yana hin wani tsawo to dukkan dai wannan gaba ɗaya ubangiji madaukin sarki shine wanda yake na tafiyar da su ba kuma kowanne daga cikin sai Allah ya kawo mana babbar tauraro a cikin shi ma'ana shine inda rana ne sai Allah ya kawo mana wannan rana din ko ai matsayin tauraro take saboda sai Allah sai ya mace don ta haske wajen duniyar gaba ɗaya mu gani mu ga haske kuma hasken nan ka kalli wani iko na Allah ka ji inda take ita ranar nan sama da take amma hasken nata zai tawa ya isko ka har cikin ɗakin ka kuma ka duba ka gani har ɗaka haske zai kawo kuma ji inda take subhanallah sannan ka gani sai ubangiji shi kuma cikin dare sai Allah ya kawo wani shi ma tauraron daban shi ne wata kaga shi kuma kala haske ne daban shi kuma ya bambanta da na rana shi kan haske na iyaka ta waje in kana waje to duka wannan ubangiji mulkin sarki duk shine dai wannan ne to shine Allah yake cewa inna fi zalika haƙiƙa cikin wannan la'ibratan ya isa ya zama lura ya zama abin da zai nuni don a gane iko na Allah subhanahu wataala amma da ulul absari ga ma'abuta basira masu ganewa ma'ana da masu hankali da tunani su kada suke gane wannan din don haka shi yasa in mutum zai zauna cikin al'amuran Allah madaukakin sarki ya yi tunanin da lissafi sai ya gano kai lalle Allah subhanahu wataala cikak ikon nashi yana da yawa sosai da gaske
والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بدنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع فخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير
آه سي الله مدوكين سركي يشي هاري ينزو ya ce wallahu shi Allah din nan dai duk yana faɗa ubangiji mulkin duk yana ta gudan abuwa ne na dalailul qudrati abinda ka tabbatar da cikakken iko ne ho komai shi kai ne ha shi yasa ake so mutum ya samu cikakken tauhidi a cikin zuciyar shi ya san cewa lalle Allah shine yake yin komai din kuma in ka dogara ga shi Allah din kuma ya isa ya kare ka din daga dukkan wani abu wanda yake da shuta maka to Allah ya isa ya kare ka din in dai kaga wani abu ya same ka to dama Allah ya riga kaddara wannan abun ka'ida ne dole sai ya same ka din amma in dai ba haka nan ba to Allah shine zai tsare ka daga dukkan wani abu da zai cuta maka to shine nan Allah yake nuna cewa wallahu Allah madaukakin sarki khalaqa kullu dabbatin shine wanda yake ya halici dukkan kowace rayuwa kowace dabba min ma'in daga ruwa wai ma'anar dabba din shi ga ka'ida duk abun da ka motsi bisa ga bayan kasa suna ne dabba kan wace da an ce dabba sai azu shi shi mutum sai azu shi ba ciki duk da mutane sun shiga ciki shi ma ai dabbobin da ma kala biyu ne da mai hankali da mara hankali ne da ma kusan mutum kaga shine mai hankali saura in su ne wadanda marasa hankali din to saboda haka sai ya zama kenan dukan su dabbobi ne shi yasa kaji can wata aya Allah yana cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin sai Allah ce babu wata dabba bisa ga bayan kasa fa sai bisa ga Allah ga Allah ne arzikin ta yake to dan ka ce in ka dauka misalin kana tunanin kaman dabba ɗaya aka rihi to kai kana nan kai kenan naka arzikin baka Allah ke kenan dabbobi ɗaya nasu yake ka gani to saboda haka suna cewa duk abin da ka motsa a bisa ga bayan ƙasa shi ake cewa dabba ne mutum ne shi wani irin abu ne ko menene ne sunan shi dabba ne to shine Allah yake cewa to shine wanda yake ya halicci kowace dabba a min ma'in watan daga ruwa shine daga mani kenan kaga duk daga ruwa kenan Allah ya halicci komi da komi sannan fa minhum man yamshi ala batnihi sai ubangiji ya ce daga cikin su akwai wanda yake yana tahiya bisa ga ciki bai da kawahuwa mana kamar irin maciji ko ai kaga shi bai da bai da bai da kawahuwa to shine Allah ya to daga cikin dabbobin da halitta akwai waɗanda haka suke bisa ga cikin su suke tafiya shine mai yamshi ala batnihi sannan kuma wa minhum mai yamshi ala rijlaini daga cikin su kuma akwai wanda yake yana tafiya bisa ga kawahuwa guda biyu kawai mutum kenan da tsuntsaye ko in ka fara kawahuwa biyu biyu gare su kuma ni iko ne Allah ka ni ba ga a ce kawahuwa biyu kuma mutum sai ya miƙe tsaye sot ko mai faduwa kuma ya dauki kaya masu nauyi kuma har ita lahiya ba kaga bai da kawo guda hudu wanda za za a cewa girki ga kasa daidai ba duk wannan ciki cika ce ta iko Allah na Allah subhanahu wataala to shine sai ubangiji mu dauki zaki sake cewa har yanzu wa minhum har yanzu daga cikin su wata halitta ta Allah akwai man yamshi ala arba'in wanda yake shi ma yana tafiya bisa ga kawo guda hudu irin su tumaki ko awaki shanu raƙuma da sauran masu kama da su gagani ƙawa hudu hudu a gare su to shi ne a mayan shi ala arba'in sai Allah ce ya khalaƙu Allah ma ya sha'u kai Allah dai na halitta abin da ya so saboda kai sai ga ma an yi wanda ba shi ba ma ƙawa hudu gare ba to in ka diba misali irin su kamar irin su kunama ba ƙawa hudu gare shi ba irin gizo gizo ba ƙawa hudu gare shi ba irin shanshani shi ba ƙawa hudu gare shi ba ko irin su abin nan daidaya duka ƙawa gare su da birjit sai a ce ƙawa rusu tuku sannan kaga irin su miyayen sunan kwanon da jajen masu haɗuwa tsinan da yawa ɗinnan wani su daji suna yawo ɗinnan kagan su gurgu guda misali guba ko to shi ma haka kawo haka su da su ba da yawa ɗin to kaga duka da Allah ce shi da Yesu ɗin shi ne ma'ana ya kalli Allah ba shi haka Allah na hacce wani wanda su to kaga ga sunan kawahuwa duk daban-daban to Allah madauki zaki duk yana tabbatar da shi to duk waɗanga abubuwan shi ne wanda yake Yesu ɗin shi ne khalaqullah ma sha'u inna Allah haqiqa Allah madaukin sarki ala kulli shay'in qadirun mai iko ne bisa ga dukkan komai saboda haka babu abin da Allah bai da iko kashi komai na ne saboda haka in kaga abin da Allah bai ba to sai dai abin da dama ko can Allah bai sanya shi ko can daga cikin tsari abin da zai yi bane kurum amma in dai Allah ya nufin yin abu to ba abin da ya ga Allah ko menene shi yasa malamai suke cewa wato ubangiji madauki sarki cikin saboda cikakken iko ne yana ayawa cikin iko ne yana iya yin wani mutum tunda kaga cikin duniya da lahira gaba daya ubangiji madaukin sarki ya halicci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma sai ya zama da ya halishi babu wani a cikin duniyar nan wanda ya kai darajar shi gaba daya babu to kuma Allah iko ne yana iyawa ga iko ne yana iya yin wani din wanda zai kai shi kuma shi din yana iyawa ga iko ne amma da haka bai ne ba za a yi din ba saboda haka sai zama ubangiji ko menene yana da iko wallahi ala kulli shay'in qadirun ne shi ubangiji komai yana da iko akan shi نعم لقد أنزلنا لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
a sai ubangiji madaukin sarki ya ce har yanzu dai laƙar an zalna ayatin mubayyanatin Allah ce kai haƙiƙa mun sabkar da ayoyi waɗanda suke masu bayyanar da shine batan bayyanannu ko masu bayyanarwa su ne ayoyin alƙur'ani kenan wanda ga sunan dalla-dalla suna nuni zuwa ga don ka gane Allah shine mai cikakken iko shine ya zama dole a bauta ma domin duk ubangijin da yake da irin waɗannan abubuwa ya zama dole a bauta mashi tun daga shi duk sharadi ya cika sauran abubuwan da ake bauta ma waɗanda ba ubangiji mu dauke sarki ba to ai kaga sai ka isko ba su da komi yanzu misali masu bauta ma gumaka me gumaka sun ka halitta balle ba abinda sun kai su kan su ma masu su masu bauta musu masu ne su din amma saboda bacewar basirar su suna bauta musu din to amma shi ko ubangiji gashi duk wannan gaban shine yayi yayi ka kai da kai kai kanka da ake magana da kai ya sannan ya halitta maka abubuwa daban-daban na ni'imomi na jin daɗi to da yanzu misali sai kaga Allah madauki sai ke abubuwa waɗanda kuma don ɗaya jin daɗi yanzu duk dabbobin da zaka ga Allah ya haɗu don ɗaya a jin daɗi na kai su ma kaga dai da Allah ya halicci shanu misali duk don ɗaya ɗan adam ya jin daɗi ne yanka ya ci nama kurum ɗan kai su ko ko kuma yi wani aiki na su na ganin dama shi kenan kuma ba ya da zunubi ko guda kuma rayuwa gare su amma yankewa za kai ka kashi amma ba ka da zunubi ko guda saboda kawai don ɗaya ka ji daɗi Allah maka wannan sannan kuma ya dawo kuma sai ka kalla kamar irin su kaji misali su ma haka duk an kai maka su ɗin don ɗaya kawai ka yanka kaci kawai ka ji daɗi ko ba ka da zunubi ko guda don ka kashe su ko guda dubu nawa ka yankin gidanka ba ka da lahi wajen Allah sannan a koma ga su tumaki da awaki duk ga sunan duk don ɗaya ka ji sannan ga raƙumma su ma ga sunan ka je ka ɗauki kaya ka kai duk inda haka so kuma sannan kuma ka yanka kuma ka ci duk an baka dama ka duba ga wannan fadala ta Allah maɗaukin sarki sannan ga su ja kai nan da dawaki su kuma don ka hau su kuma kawai a yi ƙawa musamman shi doki sau dama shi doki matsayin ƙawa yake musamman a lokacin daɗin ƙawa ne kawai saboda shi ne matsayin manya-manyan duk jiba-jiba nan da haka ganin masu kuɗi suna hawa to dawaki da su ne matsayin su ne don in mutum yana da gashin shi zai samu dawaki waɗanda an na gaskiya ɗin masu kyau ga su ya mallake su yasa gani musamman yana salauta din da masu salauta za ga akwai su da dawaki saboda dama abubuwa ne wanda ke na takama na kasaita ne sai ya sashe ka yanzu to to wannan kaga sai zan duk Allah ya mana su ne kawai don jin dadin mu shikenan kuma in ma an ka dawo ubangiji mu rake saboda fadalar shi wai dan in ya zan misali kai talaka ne kai ma baka iya mallaka su din sai an ka ce an ka maka su kuma wanda zaka samu arha kyauta yanzu misali ai kaga an bamu da mutum dama ya yanka akuya ko tunkiya ko wani abai wanda zai yanka ya ci nama dai to sai aka je mutum talaka ne shi bai da abin da zai akuya da ko tunkiya sai Allah halice su namun dajin ga su kuma daji su barewa ko da sauran duk masu kama da suwa ka ce can ka kama duk an baka shi kuma ka ci nama in baka da kuɗin za ka sai magana ce can ka kama ka yanka ka ci kaga saboda Allah subhanahu wataala inda ne wajen suka ji ne baka da iko an ka tsotsaye ga sunan kala kala su ba in kana aka ce can kai horo sai ka ci kuma ba a hana ka ba ka gani hada zabbin daji duk ga sunan duk wannan dai duk Allah ne wajen tsaye kawai dai a ji daɗi kullum tsaye ɗan adam ya ji daɗi amma duk da haka nan sai Allah ya ce a zo a yi imani da shi ya a bauta mashi amma kuma ɗan adam saboda butulci amma kuma sai ya kiya ka sai ya ka butulci kenan to wannan shine dai ubangiji madaukakin sarki yake nuna watan matsayin watan waɗannan ayyuka da yake yi din da kuma suna nuni zuwa ga shine ya zama wajibi da abota mashi to shine na Allah yake cewa a nam laqad anzalna ko ayatu bayan wallahu Allah madaukakin sarki ya hadi man yasha amma shine wanda yake da shi da wanda ya so ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya shine addinin musulunci kenan
wa yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa la nasum يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين
آه سي الله مدوكين سركي ساكي cewa waya kuluna yace har yanzu ko munafikai sai gashi suna cewa amanna billahi mu mun yi imani da Allah wa bir rasuli ko mun yi imani da manzo shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a baki kenan suna faɗin cewa sun yi imani sannan kuma suna cewa wa da'ana ko mun yi biyayya shine mun bi Allah da annabi fi ma haka ma bihi cikin duk abin da sun kai hukunci a cikin shi amma duk da haka nan sun mai tawalla fariqun minhum sannan sai ga wasu jama'a daga cikin suna juyawa suna bada ba suna kauda kansu min ba'd zalika bayan haka din wa ma ulaika bil mu'minina Allah ce wadannan ba mu'mine bane saboda shi wanda an munafiki a baki ya ta hurta ya imani ya yarda da Allah ya yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma amma ƙarshe kuma sai ka ga ya dawo kuma yana aikata ayyuka irin na kafirai sai ya zama watan yana aikata aiki wanda zai ta ya zauna a yi shawara da shi ya da shi da kafirai zai ɗauki wani sirri daga cikin inda maza Allah ke ji ya gama kafirai kuma amma kuma nan zai zo gashi yana furtawa da komai dama shi munafiki ko ta yafi kowa muni ba shi zaka ji saboda munin shi munafiki ubangiji wadake zai sai ya zama masaukin da Allah ya mashi ma a lahira ma sai an kama shi ne ma a can ƙasa gaba ɗaya ko kafirai ma sama ne suke innal munafiqina fi darkil asfali minan nari shi ubangiji yace can kasa masu shi marafiki yake saboda ya himu ne in ka duba can malamai suna cewa shi an dalili a can cikin sutul baqara za ka ga farko sutul baqara inda Allah fara zano sifofi na mu'minai allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna wallazina an ka zano su to karshe ayoyi ne an kai ba su da yawa na mu'minai din amma da an ka fara fadin mu'minai din su kuma munafikai sai da an kai aya goma sha wani abu su da aka a goma sha saboda su su himuni saboda munafiki ya fi muni saboda zaka zo ka san da ma duk abin da zaka shi ya nuna ma yana tare da kaiya amma kuma cikin zuciyar shi ƙarya ce yake to wannan bai fi to shi dalilin munafincin nan kuma watan duk wanda yake ya dauki wannan hanya to ƙarshe ya dauki hanya ce wanda zai halakar da kai shi gare ta don haka mutum a cikin musulunci to ana so ya zama yanda ya furta ga ga harshe shi cewa shi mu ne ya zama cikin zuciyar shi ba haka nan ne kuma ko da mutane tsakaninsu wasu su ba su suna munafanci kan junansu ba ya zama misali nan ga hili kan na mutum kai masu ne kana so ne din amma kuma alhali ƙarya kake cikin zuciya ka baka so shi din shi ma duk wannan bai yi ba abin da ake soyayya nan ta zama ta saboda Allah tsakani da Allah din kana so ne din da dai kana so ne din inda ɗayan kai da ka kaurace mutum sai dai kullun dai mutum da yake batan mutumin banza ne fasiki ne ko illa ya kuna fasikan fa yajibu hijranu to nan kan dai sai ka kaurace mashi amma dai in dai ba irin wannan mutumin kirki to haramun ne kwata kwata ka kaurace mutum musulmi ka ce kana kaurace mashi babu ruwanka da shi babu ruwanka da kai to wannan dai shi ne ubangiji wadda ke sarki yake cewa su daga cikinsu akwai munafukan waɗanda suke suna irin wannan ɗin sai haka kuma suna juyawa bayan haka suna bada baya
wai zadu ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum idha fariqun minhum muridun to sai Allah madaukin sarki ya ce su irin waɗannan munafukan abinda al'ada su wai zadu ila Allah idan an ka kirawo su zuwa ga Allah wa rasulihi da manzon shi sallallahu alaihi wasallama li yahkuma bainahum don yayi hukunci tsakanin su a anan dama malamai suna cewa in ka duba za ka ga inda Allah madaukakin yake cewa wato sai ga an kawo sunan Allah da Annabi amma can ƙarshe in za a yi wata magana sai a yi magana guda kuma damirin sai ya dawo kuma ya koma na guda na ɗaya to da wa ake kenan an ce nan misali idza du ila Allah wa rasulihi sai kuma an ka ce li yahkum ba ce li yahkuma ba ba ce don su yi hukunci ga sai an ka ce don yayi hukunci to shi wa shi shi Allah ko ko shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ta wannan ne zaka iya ƙara ganowa duk wanda yake cewa din nan ba a cewa saboda Allah da annabi ya fada ga sauran wasu saboda haka to nan misali Allah ce don su don in aka kira zuwa ga Allah da annabi don yayi hukunci gare su kaga abin guda ne kenan saboda haka ubangiji wadda bai raba kai ne da annabi annabi bai rabuwa da Allah ko yaushe ai ko mutanen Allah waɗanda sun kai zurfi a cikin son a cikin Allah ai ba su rabuwa da Allah balle manzo Allah da kanshi sallallahu alaihi wasallama saboda haka sai ya zama kenan kuma duk da yake zaka ji sai a ce ai abun da ake nufi duk abun da zaka yi don ibada ka samu lada shi aka nufi ba a yi don annabi wai kaji to kaga ta irin wannan ne kana iya wa irin wannan tambaya din to wai shi in yace duk abin da aka yi don ibada don a samu lada shi abba ya don annabi sai ka tambaye shi don Allah shin wai hijira da sahabbai sun kai ta yi daga garin Makka zuwa Madina shin don ibada sun kai ta koko dai kuma don samu lada koko dai dole ya ce maka don ibada sun kai ta to sai ka ce to can din ma hijira ma don Allah da annabi sun kai ta saboda hadisin nan ko in islamiyya wasu hadisi ko kuma kana hijratu ila lahi wa rasulihi ko hijratukum ila Allah wa rasulihi ka gani hijira ai don Allah aka yi ta kuma don ibada kuma don a samu lada kuma sai an gaci hijira tana nan zuwa ga Allah da annabi din dai kaga inda haka ne misali sai manzo Allah ce a a kai ai ba ai ibada ba ai abu da ibada inda don Allah da annabi a a sai dai ai don Allah kurum don haka sai dai kuma kan hijratu ila Allah kurum a sai haka nan kurum ko to amma sai an gaci ila Allah wa rasulihi din dai to amma shi almajiri wani yazo ya ce ka bani don annabi a a waya shirka ga ka bashi subhanallah zaka annabi ba da girman da za a yi don shi kinan ko ya zabe Allah to shi kuma zalla sallama ai Allah yana yi saboda shi ya ba iyaka ba biji dan annabi ma ne do Allah nan ne do albarka manzo Allah biki ce nan wurin ko mutum ya sani ko bai sani ba saboda haka sai ya zama kenan nan dai ubangiji wadokin sarki ya nuna mana can za ga wani misali zaka ji inda Allah yake cewa kuma ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu rasula wala tawallu anhu sai Allah ya ce ku bi Allah ku bi manzo Allah kada ku juya mashi baya to shi ba kenan ba a ce wala ta wallau anhu ma ba tun da wani suna biyu ga sunan Allah ga sunan annabi sai an ce wala ta wallau anhu kada ku juya mashi baya to shi ba kaga kenan in kace zaka raba Allah da annabi aiki ya same ka fa duk waɗanda ayoyin kamata yadda sai ka goge su kenan kuma wani wuri mai da irin rasula faqad Allah Allah sai Allah ce in ma ka bi manzo Allah fa annabi Allah ne ka bi gaba ɗaya don ka da ka bi annabi ka bi Allah ne kuma wani ma za ga aiki ma ne a maza Allah zai sai Allah ta shi ne yi ko za ga wani inda wani yau rake sarki watan a lokacin da aka za a yakin uhudu yakin badar kai lokacin maza Allah salama sai ya ɗebe ƙasa damƙa hakan ga sai ya jefa ya watsa maka kafin haka sai Allah ce wa ma rabaita iz rabaita walakin Allah raba ai ba kai ne kai jifa sai da kai ai Allah ne ya yi ta wai kaji ko aiki ma maza Allah sai Allah ce shi ne shi sannan kuma za ka ji misali kamar irin sanda ana mazala mubaya'a sai Allah ce innal ladzina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim kuma hannun mazala ne fa bisa hannun sahabbai din sai Allah ya ce ai duk wanda suka mubaya'a din nan Allah ne suka mubaya'a din sai ya ce yadullahi fawqa aydihim hannun Allah ne bisa hannun su kuma hannun mazala ne wurin to saboda haka kenan ashe duk wanda ya ce baka zai raba Allah da annabi in za a bi tirin-tirin ayoyin da Allah yake cewa wanda ya haɗa Allah da Allah da yawa gare su za su kusan 60 da wani ko 70 makila to kaga misali ya za ka kenan ka ce sai ka raba don haka in wani ya ce a bani don Allah da annabi shi kenan ya yi shirka ya zama shirki subhanallah to ina magana shirka ai kai da ka ce ba a don Allah da annabi kai ne ba zama shirki to in ka ce za ka raba Allah da annabi to wannan shi zai raba Allah da annabi ya zama shirki kenan to saboda haka sai ya zama dai nan shi manzo Allah ba wai mana nufin Allah bane a'a ko alama ba wai Allah bane shi babban bawan Allah dai ne shi wanda ba su rabuwa da shi da Allah saboda kuma ana yi don shi kuma kai ma ka sani ma nan duniya ma sai kana ci ana yi maka kai ma kanka don wani don kana aika aikata wasu tabargaza sai ka ji an ce kai ai ba don wani ba da sai an maka la to an kai ma don wani balle don annabi ka gani to saboda haka kuma duk wanda sun kai zamani da manzo Allah daga cikin sahabbai wai don wa sun ka samu darajar da sun ka samu ma ai don annabi ne sun ka samu to kuma duk dai a ce shi annabi nan ba a don shi Allah yana gidan annabi saboda haka shi yasa kaga wata akwai wani wuri wata ayat da Allah ke cewa walau annahum izzalamu anfusuhum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima sai Allah ya bada yake bada misalin cewa wai inda waɗanda sun ka zalunci kansu za su zo inda manzo Allah da sun zo inda annabi sun ka nemi gafara Allah ya yi musu kuma annabi ya sa baki shi wace ya yi musu yi da shi kenan za a gafarta musu wai kaji da annabi ya ce ayi da Allah yi zai kuma na sai alqur'ani to saboda haka dai ubangiji madaukin sarki watan yana yi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shine nan yake cewa wa yaqulun a wa idza du'u ila Allah an kila su zuwa ga Allah wa rasulihi da manzon shi to li hukuma bainahum dai hukunci tsakanin su idza fariqun minhum yu'ridun sai haka daga cikin suna kawar da kai suna bijirewa suna cewa ba su yadda amma in su da gaskiya kuma ha kuma su saboda sun san can za a yi adalci saboda an taɓa yin wannan jayya ko ta wata rana da wani munafiki da kuma wani bayahudi shi wannan bayahudan shi an da gaskiya shi kuma munafikin bai da gaskiya shi kuma wannan bayahudu so ya kai a ta inda annabi ya hukunci shi kuma munafiki ya san manzo Allah ba ruwa ne ko kana sallah inda ka baka da gaskiya hukunci da ba na gaskiya ba ka rashin gaskiyar ka sai ce shi kan bai da a inda annabi ba sai dai a ce ga shi shugaban yahudawa ta sai musu hukunci shi ko wannan bai hudu ya ce shi kan bai yadda ba sai da tega annabi saboda sun shiya da gaskiya an ka ta jaya karshe an ka zo lalle wuri manzo Allah sallama sai manzo Allah ya hukunci din ku ya faɗa ya ba wannan bai hudu gaskiya lalle shi da gaskiya din har an ka dawo ta nan ne ma inda an ka zo ya zo shi yana jayayya an ka dawo an gama hukunci wannan munafiki ce shi bai zira wannan hukunci ba wai bayan sun baro ne sun ka ci abin da ya kamata su ji wurin sai jina umaru da ka saki hukunci da kaga shi bai zira hukunci manzo Allah ba kaga wai ka sai na manzo ta yi hukunci suka je wajen sana umar ya zo sai yana karanta mashi saboda gashi ga ɗan abun da ya samu tsakaninsu ya zo an zo wurin manzo Allah salama to an karanta ga wanda amma dai yana ganin kawai manzo Allah bai dan fahimci abubuwan bane ka shi kuma da ya ji labarin cewa ga hukuncin da annabi yayi amma shi yana son kamar ai wani gyara ne yanzu sai ce to ba matsala bari za a yi hukunci din yanzu ya ce a ba su dan jira shi tukun ya dawo sai tashi dan shiga gida ya fito da yana fitowa daga gida kawai dama takobi ya zo kawai sai ya sare wani munafiki shikin za ka za a yi annabi ya yi hukunci shi kuma ya zo mai jin hukunci shi zai tafiya mai hukunci saboda haka tun da ya haka ne to shi kenan wasu malamai suna cewa ta dalilin haka ne aka tsira mai suna alfaru umarul faruk wai mai rabawa tsakanin karya da gaskiya saboda haka tun da an zo haka ne a ce annabi ya hukunci wai bai yarda da shi ba ya ga cewa to ba zai bashi ba take sai gashi ya zo ya mashi wannan din to wannan shine ya zama kenan shi sayyidina umar a manzo Allah sallama sai ya zama su waɗannan munafikai in su adda gaskiya to za a gansu da gudu za a ce wurin maza Allah saboda sun san hukunci ta shi ko wancan dama kwanan shi munafiki abin da ya suka so da ba a ce wurin bai wancan bai hudan saboda ya san shi bai hudan ga gane watan yana an sace hanci naka in yazo ya bashi wani abu ba ruwa ne da dan dan addinin su ko da wani abu in da aka bashi hanci ba ruwa ne yi raye ana ce mishi abu da ashrafi to da haka to shine wannan karshe sai zo aka to shine na Allah yake magana kan cewa watan in aka kira zuwa ga Allah da ya hukunci to sai gansu suna juyawa suna bada baya da wannan نعم
وإن يكن لهم الحق ياتوا إليه مذعنين
to shine sai Allah madauki sarki yace amma za ka gansu wa in yakul lahum alhaq in kuma su adda gaskiya ya atu ilai zaka sun zo zuwa ga manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam muz'inin suna masu gaugawa da sauri da gudu daga in ma an ga ce ba zuwa can su su yadda ba sai dai wurin manzo Allah sun ga su adda gaskiya din
أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون
sai Allah madaukin sarki ya ce shin wai sai Allah ce ai a fi qulubihim maradun ya ce su waɗannan ne watan munafukai watan cikin zuciyarsu dai ne adda wani rashin lafiya na kafirci shi addalina abba su manzo Allah musu hukunci ya ce amir tabu ko koshin wai suna shakku ne da kokanto am ya kafuna an ya hifa Allahu alaihim ko ko wai suna ganin cewa Allah zai musu ba daidai bane ya zalunce su mana suna ganin Allah zai musu zalunci ne sun ka zo ki musu hukunci na gaskiya halal shine an ya hifa Allahu alaihim wa rasuluhu da manzon shi sallallahu alaihi wasallama shine ya juru fi hukumihi zai musu ba daidai ba a cikin hukunci su halal fa yuzlamuna azalunce su fi a cikin shi sai Allah ce bal ko alama ulaika humuz zalimuna wadanda su ne azzalimai sun sun zalunci kanunsu ta sanadiyar waɗannan miyagun ayyukan suke aikatawa na cewa mulakin su yi imani da manzo Allah sallama kuma su yadda da duk hukuncin da masu suna kiyawa to shine sai ubangiji mulakin sarki yace to sun zalunci kanunsu da wannan
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إذا دعوا إلى الله ورسوله ليقوم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون
to sai Allah madaukin sarki yace saboda haka amma dai shi dai iyaka dai inna ma qawlal mu'minina kadai dai abinda an magana ta mu'mine su kam idza du'u ila Allah an kirawo su zuwa ga Allah wa rasulihi da kuma zuwa ga manzon shi sallallahu alaihi wasallama li yahkuma bainahum dan ya hukunci tsakanin su to su kam abinda suke cewa an yaqulu sami'na su kan cewa suka yi mu kan mun ji kuma mun karba mun yadda wa ana kuma mun bi sai Allah ce to hakika su kuma ulayaka hakika waɗangana ne masu wannan sifa kuma da muflihuna su ne wanda suke masu babban rabo saboda haka masu wannan sifa din to su ne masu samun babban rabo a wajen Allah subhanahu wataala
ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم
to shine sai ubangiji madakin sarki yace a watan su waɗannan masu wannan sifa din sai Allah ya ce to mai da Allah lalle ku duk wanda ya bi Allah wa rasulahu da manzon shi kaji dai ko ina wa mai da Allah wa rasulahu eh qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah to shine Allah ya ce wa mai da Allah duk wanda ya bi Allah wa rasulahu da manzon shi sallallahu alaihi wasallama wa yakhsha Allah kuma sannan yana jin tsoron Allah shi wannan mutumin waya taqihi yana kiyaye ga dokokin duk abin da Allah ya ce kada ayi yana kiyaye ba zai yi din ba sai Allah ya ce fa ulaika hakika irin waɗancan masu wannan sifofi din humul muflihuna sune masu samun babban rabo a lahira to da haka sai shine bijanta aljanna Allah ya sa da mu daga ciki saboda haka sai ya zama da babban abin da ake bukata dai wato mutum ya zama dan sami'ina wa tsana kai mutum ya zama daga cikin yan sami'ina wa asaina ai da haka su munafikan sune sami'ina amma wa asaina mun ji amma ba za mu yadda ba da haka sun ji nan ga kunne lalle sun bi amma dai kuma a ƙarshe ba za su yi aiki da abin da suke ji din ba sai dai in kaga sun yi aiki da abin sai dai nan don a gani kurun za ka dushe sa kaga duk salloli suka yi gaba ɗaya babu abin da ya amfani su a cikin salloli suka da ibada gaba ɗaya saboda me saboda ga baki ɗin sun ka furta amma a cikin zuciya a aikace kuma babu wannan a cikin zuciyarsu to wannan shine abin da ubangiji wadake zai yake magana kan cewa abin da ake bukata mumini ya zama ya zama mai biyayya ga Allah subhanahu wataala to Allah ya samu daga cikin masu biyayya ga Allah subhanahu wataala kuma za mu kwana anan sai gobe mun dawo insha Allah har da fatan inda muka daidai Allah ya karba mana kurakuran mu Allah ya yafe muna Allah ya fahimtar da mu daidai ba mu ikon gyarawa albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a dukkanin jama'a da suka zo a wannan guri Allah san bukatun kowa Allah biya mu da kowa bukatun su na khairi da sauran jama'a da suka neman addu'o'i daban-daban akan bukatun su duka Allah san bukatun kowa Allah biya mu da kowa bukatun su na khairi masu neman addu'a kan marasa lafiya na gida da na asibiti kuna musu addu'a Allah ya Allah ya ba su lafiya Allah kuma yayi musu abin da kada musu rashin lafiya mu ma Allah ya kara mu lafiya Allah ya kara mana himma da kokari mai aiki lafiya inda dace mai aiki da ita masu neman addu'a kan kasuwancin su da manoma da masu ra'ayi na hannu da dukkanin ma'aikatan gwamnati da sauran jama'a mu gaba daya duka dai Allah sani Allah ya ma kowa jagoranci a cikin lamuran sa baki daya Allah sani ya ma kowa albarkacin abin da ya mallaka alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran masu neman addu'a kan bukatu daban-daban duka dai Allah sani Allah ya biya su gaba daya dukkanin ibadu da muke gabatarwa a cikin wannan wata muna roƙo Allah ya karba mana Allah ya bamu duk alkhairin da a cikin wannan wata Allah ya samu daga cikin da yake wata a cikin wannan wata albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma ja'al lana min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makharajan wansurna ala man adana waj'alhum haba'an mansuran Allahumma dubbina fi tasir kulli asirin fa inna tasir kulli asirin alayka yasirun wa nas'aluka al-yusra wal ma'afata fid dunya wal akhirati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين
alhamdulillah mun saurari tafsirin alkur'ani mai girma wanda ke zo muku daga masallacin tsamiya mai kaji nasara godal a yau mun kwana aya ta 49 a cikin suratun nur wanda gobe idan allah ya kai mu za mu tashi aya ta 50 a cikin wannan sura alhamdulillah